إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار bayan haka fassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau muna daren asabar zai zama daren uku ga watan da ula jiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara 1447 wanda ya dace da 24 ga watan goma shekara ta 2025 miladiya kamar yadda aka saba na karantar da wannan littafi mai albarka kowane sati yau ma za mu ci gaba insha Allah ta'ala to littafin ihya sunna وإخماد البدعة واللفر ضمما لمي الشيخ عثمان ابن فودوي رحمه الله تعالى wanda wannan shine darasinmu na takwas satin da ya gabata mun fara bayani akan wato babe na farko kuma ba mu kammala shi ba da malam ya kawo muna ta'arifi na alkitab wato ma'anar alkur'ani da kuma ta'arifi na sunna da kuma ta'arifi na al'ijima' dama suna daga cikin abubuwan da ya ambata cewa wannan babi na farko ya kunshi bayani akan ta'arifi na alkitab da as-sunna da al-ijma' to wannan duka bayani ya gabata akai to sai ce kuma wa adillati wujubi ittiba'iha ai wa fi bayani adillati wujubi ittiba'iha hawayo cikin wannan babe na farko za a yi bayani akan dalilai da suka wajabta bin alkur'ani da sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tunda mun ji ta'arifi nasu to haka wajibi ne a bi alkur'ani da sunna da ijma'i na malamai to shine za mu tashi a shafi na sha ɗaya a cikinsa da mala ya ce adillatu wujubi tiba'il kitabi wato wani sashe daga cikin dalilai da suka wajabta abi alkur'ani duk abin da alkur'ani ya zo da shi to wajibi ne matsayinka na musulmi ka yi aiki da shi wannan dole ne domin alkitab shine almasdarul awwal shine masdari na farko da ake ciro hukunci a cikinsa su kuma idan ba a samu ba to akan kalli sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam haka in ba samu ba a duba akwai ijima'i to waɗanga abubuwa guda uku san dukkanin ahalus sunna wal jama'a sun yi ijima'i kan cewa masadir ne na tashri'i wato usul ne da ake ciro nusus a cikinsu to shi alkitab kusan ka'e cewa ijima'i ne a wurin musulmi a in ban da wasu daga cikin gulatu shi'a masu ganin cewa a a wannan alkur'anin kamar ba cikakke ba ne eh ko masu ganin cewa a'a akwai wani alkur'anin wanda ya fi shi mai suna mushafu fatima to su suna da nasu alkur'ani sun ce sunan shi mushafu fatima eh sun ce shi a cikakke shi a hakikanin abinda mala'ika jibril ya zo da shi to kaga ta wannan fuska fuska din wato ba su yadda da shi wannan alkur'ani da musulmi suka yi ijma'i a kansa ba to in ka cire su kowa da kowa har da 'yan bid'a kowa yana bugun gaba da cewa yana bin alkur'ani yana aiki da alkur'ani dukkanin 'yan bid'o'i inda ka cire su waɗancan gulatu shi'a ɗin masu ganin a ai qur'anin yana da naƙasu ai wasu daga cikin sahabbai wal iyazu billah sun ciccire wasu ayoyi da wasu surori sauransu magana dai ta shirme da hauka da jahilci eh wai amma shi musafu fatima shi a cikakke kaza da kaza da sauransu eh to wannan bata ne bata ne babba eh to su kaɗai ne suka fanɗare game da yadda da cewa wannan alkur'ani wajibi ne a bi shi wajibi ne a yi aiki da shi tun daga farkonsa har ƙarshe da shi yasa a shekhu usmanu sai ya fara da shi ya ce wa amma adillatu wujubi tiba'il kitabi was sunnati wal ijma'a to amma dalili na wajabcin abi alkur'ani da sunna da ijima'i ba haka kawai aka ce ai ka bi alkur'ani ba akwai dalili ko dalilai ma masu yawa to sai fara da alkitab din sai ce fa'alam ka sani waffaqana Allahu wa iyyaka Allah ya yi muna gamunkatar da kai mana ya datar da mu akan abin da yake na daidai na gaskiya annattiba alkitabi annattiba ba'i bane wannan kasara kuskure ce annattiba alkitabi lalle bin alqur'ani wajibun dole ne ba fa ganin dama bane in ka ga dama ka ce wai zaka bi qur'ani a dole ne in ji a shehu usmanu ɗanfodi wajibi ne duk wata aya aka jayo tana ɗauke da wani hukunci to wajibi ne ka yi aiki da ita kuma jumlatan a dunkule dole ne zuciyarka ta yadda da cewa ƙur'ani gaba ɗaya wajibi ne a yi imani da shi a bi shi a yi aiki da shi wannan wajibi ne yadda da haka ma yana daga cikin arkanul iman ko ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين so duk da wasu malamai daga cikin malaman tafsiri suna cewa wal kitabi al jinsiya ce ma'ana jinsin littattafai kamar Allah ya ce wal kutubi da littattafai to amma dai sahun farko qur'ani shine lamba daya shine ko ba haka ba sannan za a ce su a taura su al'injil su azzabur su hufu ibrahim da sauransu sun shigo alƙur'ani ɗin shi ne farko shi ne farko to haka hadisu jibril eh حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه فأخبرني عن الإيمان مثالي kaga ya ambaci littafin Allah subhanahu wa ta'ala ko littattafansa wanda littattafan shi ma alkur'ani din shine lamba ta farko shine lamba ta farko to ba yadda za a yi ka zamo ma musulmi sai ka yi imani da shi daga cikin imani da shi kuma yadda da duk abin da ya kunsa da aiki da shi wannan wajibi ne an gane? to ko da ka yi da'awan cewa kai ahalul ƙur'an ne tafiyanku ahalul ƙur'an ne kaza kaza amma sai zan ba komai kake aiki da shi cikin ƙur'anin ba to kaga wannan mujarradu da'awa ne eh da'awa ce kawai ba ta da wani kima to wannan wajabcin bil kitabi ya tabbata da shi ƙur'anin wato ƙur'anin shi ya tabbatar da cewa wajibi ne a aiki da shi Ƙwala ta'ala Allah yana cewa wa haza kitabun anzalnahu mubarakun wa haza wannan kitabun wani littafi ne mai girma wannan nakiratun ce litta'azimi nakiratun ce litta'azimi wato an ce kitabun ne ayyayi ko an ce kitabun ne ba a ce wa hazal kitabu ba sai aka kawo shi da na kira malamai suka ce litta azimi wa uluwi sha'anihi don a nuna girman alkur'ani da kuma ɗaukaka sha'aninsa eh ba wai an kawo na kira ɗin ba ne don a nuna cewa littafin ai ba a san shi ba a ba haka ba ne kamar an ce wa haza kitabun azimun ko wa haza kitabun azimul kadiri za ka kaddara wannan wannan littafin to mai girman daraja ne wannan nakara shi da an kai ba wai don a nuna ba a san shi ba ne a'a don a girmama shi a kan ba shi Allah ya ce an zallahu mun saukar da shi mubarakun yana ciki da albarka duk wani abu da ake bukata na albarka ƙur'ani ya kunsa a gane malaman luga suka ce idan aka ce shai'un mubarakun ai ma kasurat barakatuhu duk abin da albarkokinsa suka yawaita to shine mubaraku na ba ta rangani ai duk wata albarka tana cikin qur'ani ba ba haka ba to shi yasa aka ce mubarakun din wanda yake cike da albarkoki masu yawa Allah ya ce fattabi'uhu fattabi'uhu lalle ku bi shi a gani to wannan shine mahallin shahid na malam fattabi'uhu hudin yana koma zuwa ga kitabun ku bi shi kaga wannan umarni ne al'amrul mutlaqu yadullu ala alwujub ko ba haka ba eh umarni Allah yayi kuma umarni mutlaqi saboda haka wajibi ne a bi shi ma'ana abinda qur'ani yace ku yi ku yi ku yi abinda ƙur'ani ya hana kuku hannu shi ne biyarsa duk abinda ƙur'ani ya ce a yi to za ka yi ne za ku yi ne abinda kuma ya ce kar a yi abubuwan da ya hana to za ku hannu za ku mi? za ku hannu to wannan ɗaya ce daga cikin ayoyi masu yawa amma malaye kawo maka aya ɗaya saboda shi musulmi dalili ɗaya ya wadatar da shi ko ba haka ba ba ka bukatan sai ai ta kawo maka ayoyi da yawa a kawo aya kaza a kawo kaza a kawo kaza a dalili ɗaya shi musulmi mai son gaskiya ya ishe shi to shi yasa shehu ya takaita a kai to wannan suratul an'am aya ta 155 wabis sunna haka kuma dalilin wajabta aiki da alkur'ani ko biye ƙur'ani ya tabbata da sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yake cewa inni taraktu fikum wa'izaini lan tadillu ma tamassaktum bihima natiqun wa samitun fannatiqu huwa alqur'anu was-samitu al-maut Sheikh Usman yace Annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗa inni taraktu fikum wa'izaini ni na bar muku wa'azi guda biyu ma'ana abubuwa guda biyu waɗanda yake wa'azi ne lan tadillu kuma ba za ku taɓa ɓata ba mata masaktun bihima matuƙar kun yi riko da su to ba za ku ɓata ba naƙiƙun ɗayan wa'azojin guda biyu ɗayan shi mai magana ne yana magana yana furici daga annutuku ne wa swamitun ɗayan shi kuma shiru yake baya magana amma dukkaninsu wa'azi ne da mai magana da wanda baya magana kowannensu wa'azi ne sai ce fannatiku huwal qur'anu mai magana shine qur'ani tunda yan an karanta ayoyinsa ga wanda ba kurma ba yana jin sauti yana jin zancen da ake karanta masa in akwai hani musamman in yana jin larabci idan aya din umarni ta yi zai ji wannan umarnin in kuma aya din hani ta yi kuma zai ji wannan hanin kaga ta wannan fuska ƙur'ani yana magana ko ba haka ba sannan na biyu kuma gashi zamowarsa kalamullah magana ce ta Allah subhanahu wa ta'ala sai ce wa samitul mautu wanda baya magana kuma shi a shiru yake to shine mutuwa abin nufi in dai wa'azi kake nema to ƙura'ani ya ishe ka in wa'azi kake nema mutuwa ta ishe ka in dai kana da imani babu wani abu wanda ya fi su zama wa'azi ga ɗan adam saboda alƙur'ani shi yake ɗauke da abubuwa da labarurruka daban-daban na al'ummomi da mutanen kirki da mutanen banza mutanen kirki ga yadda ƙarshensu ya kasance sun yi mai kyau mutanen banza ga yadda ƙarshensu ya kasance shine sun haɗu da halaka da azaba irin su tarihin samudawa adawa fir'auna ƙaru da sauransu wannan in kana da hankali wannan ƙisoshin da kake ji a ƙur'ani ai wa'azi ne ko ba haka ba ƙarshen fir'auna wa'azi ne gare ka in kai kana takama da mulki abin da ya faru da ƙaru wa'azi ne gare ka in kana takama da dukiya da kuɗi ko ba haka ba duka ga sunan to haka ita ma mutuwa babban wa'azi ce kana tare da mutum kuna gaisawa watakila ku ci abinci ku yi abubuwa eh sai a waye gari a ce ma ai ya mutu kuma shi ke nan bai dawowa ba ka ƙara gani ne fa sai dai a mafalki eh sai dai a mafalki sai ka dinga tunanin cewa ai kun haɗu ai kun gaisa ko kaza kaza kaza da sauransu amma kana tashi daga bacci kuma shi kenan dama abun kamar majigi ne kawai amma dai da zaran an sashi wannan ramin shi kenan ba ka ƙara ganinsa sai dai ka dinga tuno cewa lokaci kaza wani mun yi kaza tare da shi kaza ya faru kaza ya faru ni ma fa wata rana mutuwa zan yi saboda Allah ya ce kullu nafsin za'iqatul mauti ai kowace rai za ta ɗanɗani mutuwa to ni ma ɗan rai ce yadda wani ya zamo tarihi yanzu ni ma wata rana zan zamo tarihi ai wa'azi ne ko ba wa'azi ba ne wa'azi ne to idan ƙur'ani da mutuwa ba su zama maɗan adam wa'azi ba ba abin da zai zama masa wa'azi babu so duk abin da hake takama da shi ƙur'ani ya zo da wanda ya irin wannan abu kuma an faɗi sakamakonsa in abin mai kyau ne in ma mara kyau ne to wannan hadisi da shekhu usmanu ya kawo a yadda yake rubuce a nan kusan mafi yawan annusakh na ita ihya sunna waɗanda suka shigo hannunmu to haka ake rubuta shi amma akwai kuskure na li'irabi akwai wanda ya gano shi tunda kuna karanta na hau akwai kuskuren li'irabi a ciki na hadisin ba daidai yake ba eh na'am a ɗance ana magana kuskuren na hauka ce an cire wani abu a lafazin da muka ja akwai abin da ya saba mana hau ba muna maganan an rage ko an ƙara ba ba muna magana ragi da ziyada ba muna magana akwai abin da aka saba ma na hau kuma ga shi na rubuce kuma na faɗe shi to ni shi nake magana na hau nan naku yana buƙatar sabis eh sannan ai karatu ne na firamare a na hau eh to ai shi ne muke jira na'am na'am na'am shi ya kuskure saboda miya zan kuskure a to waye ce ma muktada ne eh kuma shi ma da ya ce malam tufid to na ina da dama in ce maka ai da kira din mufida ce to sai mi ya za ka yi eh hmm na'am ina an kai jarra eh na'am to sai a ce mi faɗi abin da ya kamata a faɗa. Na'am. To, to me ya kawo jarrat? Eh? A, to bi hima ai, hima ɗin ita ce majaruri ai. Ai ba ta da alaƙa da harfi jarri. Ga abin da ta wa jarra nan ga shirin ka faɗa, bi hima?
Na'am.
To ai ba magana asali mu muna magana kuskure. Jarra. To me kawo jarra? A babu idafa ana. Hmm? Eh? ta Allah ya gyara to kaga eh eh eh tudillu kuma a lalle ka bace gaskiya a ka ɓace da yawa lanta zillu ba za ku ɓata ba shi ne daidai ya yi to in ka ce to zillu ba za ku ɓatar ba to haka ake nufi eh a balla yi zillu a balla ya zillu ne eh to wannan ya nuna na hawan na ya kamata a yi mai sabis lalle wannan karatu ne na firamare ga shi na al'ajin rumiya ha? na'am fikom ina ya ce wa'izaini eh da mafa a ce wa'izani eh da aka ce wa'izaini to ya za a iya zama wa'izani in ya zama wa'izani mai mahallin irabinsa bari ya yi magana ustazin tun da kayi kayi abin ya gagare ka kabari shi kuma ya na shi eh nam saboda ga inna eh inna kuma inni nam harfa tauke
a yanzu muna maganar wa'izani ne ba sai kayi la'irabi ba ya aka yi ya zamo za a ce wa'izani me dalilin kawo shi marfu'i tunda kai ka ce daidai din marfu'i bil alif tunda tasniya ne wal musanna yurfa'u bil wawi niyabatan anid dhammi to nan kuma kaga an kawo shi da ya'un kai kuma ka ce abin da yake daidai a ce wa izani to an ce wa izani me mahallin sa ma mahalluhu min al i'rabi to lalle yana da kyau ina ba da shawara a dinga muraja'an karatu domin an kasa gano wannan to kaga ai ai an faɗi da yawa a an faɗi ba ma nisa ba to Allah ya sawaka daraktum to kuma mafi dukkanin annusar da ake buga littafin kuma haka ake rubuta shi kusan na duba akalla nuska ta kai hudu waɗanda nake da su bugu daban-daban duka dai haka dai kuskuren yake aukuwa. kuma ba daga malam ba ne daga masu annusahu ne masu kwafa masu kafan littafi to galiban daga wajensu ake samun irin wa'annan kusakuran to in ba a samu waɗanda suka yi tambihi ba sai a abin nan sai a faɗa rami to Allah ya kyauta to kowa ya je ya nazari kowa ya je ya nazari dama ba na hau muke karatu ba eh to aslan shi wannan hadisi ba hadisi ba ne ko isnadi bai da ko isnadi bai da ba inda ya zo a wani littafi na hadisi saboda haka ba maganar manzon Allah ba ce sallallahu alaihi wasallama illa iyaka shi a shekhu usmanu mafi yawan littattafansa yana yawan kawo shi to kuma abin da ya ba zuwa ga wannan shine dogaro ga wasu littattafai irin littattafan su abu hamidin al-ghazali rahimahullah shi ma ya ambaci hadisin a littafinsa ihya'u ulumiddini ya ambace shi duk da shi ya kawo shi bi sigatit tamridi ya ce ruya kowa ruya sai kawo maganar inni taraktu taraktu fikum wa'izaini haka abul faraj ibn al-jawzi shi ba ya kawo shi wani littafi da ya rubuta kan wa'azi da kissoshi da sauransu bustanul wa'izina bustanul wa'izina to kusan ita ihya'u ulumuddin ta shi al-ghazali ta ɗaya daga cikin littattafan da su a shehu usmanu kusan sun bibiye ta sosai to shi kuma abu hamidin al-ghazali kamar yadda muka faɗa yana da marhala guda biyu a rayuwarsa karon farko ya shagaltu da ilmul kalam ilmul mantik da har wani abu ma na falsafa ya yi zurfi sosai ya zamo imam a wannan fanni da su usulul fiqh ko littafin shi kuka ɗauka al-mustasfa to za ku ga abubuwa da yawa da yake kawowa na abin da ya shafi ilmul mantik to amma abin da ya shafi harka ta ilimin hadisi shi da kansa ya faɗa cewa yana da rauni a ilimin hadisi saboda ƙarshe-ƙarshen rayuwarsa nadama ta kama shi irin yadda ya ɓata lokacinsa a cikin hidimar waɗancan ilmul mantik ɗin da sauransu da falsafa da sauransu ya ce ina ma da a ce waɗannan shekarun ya baiwa hadisan manzon Allah wannan hidimar to amma kuma ga rayuwa ta ƙare to ƙarshe dai ya rungumi sahihul bukhari wanda a ƙarshe ma an ce a ƙirjin sama sahihul bukhari yana ƙirjin sama Allah ya karɓi rayuwarsa eh ƙwarai da gaske wanda abdurrahman al-mu'allimi rahimahullah ya ba da wannan tarihi a littafinsa al-qa'idu ila tashihi al-aqaid ya ambata so a takaice ko da ya rubuta littafin ihya ulumuddin to gaskiya sai a hankali akwai kwashe-kwashe sosai akwai abubuwa waɗanda ba su da alaƙa da ilimi tunda a cikin littafin wai haffasali ya yi wai da yake bayani akan fa'idodin yunwa zama da yunwa haka wannan ya saba makara wannan ya saba makara tuya igo eh to wala Allah Sheikh Usmanu can ya dauko hadisi amma dai ba maganar manzon Allah bace amma da yawa za ka ji wasu masu wa'azi wasu ma har da ake ganin kaman malamai ne za ka ga suna ambatar abin da sunan wa'azi da sauransu ta wannan kuskure ne ko isnad ba wani littafin hadisi da an ka kawo shi sai dai irin waɗannan littattafan na su shi al-ghazali littattafai da suke magana akan harkokin wa'azi bustanul wa'izina da makamantansu amma littattafai na hadisi sinadi babu ɗaura haka ba hadisi ba ne an gani duk da ma'anar ma'ana ce mai kyau ƙur'ani tabbas wa'azi ne kamar yadda muka yi bayani mutuwa ita karan kanta wa'azi ce an gani to amma su sun ɗauka cewa abin ya tabbata ne gaba shi a shekku usmanu sun ɗauka cewa tunda suna ganin shi a littattafan waɗanda suke kallo a matsayin malamai to sai dai tun da shi abu hamid al-ghazali ya ba da uzuri cewa shi ba malamin hadisi ba ne to kaga dole duk abin da zai faɗa da sunan hadisi dole sai an yi takatsantsan kuma suna nan da yawa a littafin nasa to shi yasa malamai sun samu dai sun yi wa littafin hidima an yi takharijinsa da abubuwa da sauransu an masa aiki kwarai da gaske amma akwai hadisai da suka tabbata wanda daga cikinsu akwai hadisu zaidu hadisu zaidin ibn arqam wanda ya zo fi sayi bukhari afuwan fi sayi muslim ya zo fi sayi muslim da kusan ma'ana wadda take kama da wannan annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa yana kwadaitar da sahabbai an gane akan kula da alkur'ani su kula da shi to kuma ƙarshe wasiya zuwa ga cewa su kula da iyalan gidansa da sauransu eh to wannan shine amma a hadisin ba zancen mutuwa an gane babu ambaton mutuwa to haka wasu kuma za ka ga in ka duba kamar kitabul muwatta shi ma akwai bai kama da wannan cewa zan bar muku abubuwa guda biyu to ya ambaci kitabullah kuma ya ambaci wa sunnati da sunnata shi ma babu ambaton ita mutuwa ɗin su akwai wasu ruwayoyin da kuma sun ambaci littafin Allah da kuma itirati shi ma ɗin dai amma dai dukansu to ba wanda ya zo da wannan lafazin ko ya ambaci littafin Allah sannan kuma ya ambaci mutuwa ko dai littafin Allah da sunnata ko littafin Allah da kuma itirati duk da shi hadisin itira ɗin malamai na maganganu a kansa amma dai abin da ya tabbata tabbas annabi ya yi umarni ko ya yi wasu habai wasiya cewa su kula da littafin Allah su kula da shi haka kuma ya yi wasiya da iyalan gidansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan shi ne saboda haka ba hadisin manzon Allah ba ne ni taraktu fikum wa'izaini lan tudillu ma tamassaktum bihima amma wal ma'ana sahih eh amma dai karka je ka ce manzo Allah ya faɗa ya an tambaye ka kace ka gani dan fodiyo ya kawo eh to wannan ba hujja bane baka da dalili eh tunda an yi bayani an ce ba magana manzo Allah bace sallallahu alaihi wasallama shi ma da ya san bai da isnadi ba zai kawo shi ba in ma ya kawo to zai yi bayani duk da shi kaga ibaran shi algazali ta fi kyau tunda shi ya ambace shi bi sigati tamridi wanda ka nuna hadisin bai tabbata ba akwai matsala to amma nan kuma kaga shi a shekhu usman ya ce kala sallallahu alaihi wasallam bi sigati jazmi wanda ka nuna kamar magana din ta tabbata zuwa ga annabi kuma alhali bata ba tabbata ba to amma ku samu ita ihya'u ulumuddini din da kuma bustanul wa'izina littafi ne na masu wa'azi da sauransu lalle akwai kwashe-kwashe a ciki hikayoyi da hadisai na ƙarya da raunana da waɗanda la asala laha duka za ka ci karo da su to dole sai in kana da ma'auni to bayyau su malaman da suke hawa mimbari suna jan ire-irensu ba sa komawa su don asali in ka ga hadisi kuma ba littafin hadisi ba to ka koma asali in ka ga hadisi ko a wani irin littafi ne in dai littafin ba na hadisi ba ne kuma mai wannan littafi din kuma shi ba malamin hadisi ba ne to dole sai ka yi bincike a kansa in ka ga hadisi a littattafan fiƙihu ko a littattafai masu magana akan gyaran zuciya da wa'azi da sauransu wannan sai ka yi bincike matukar malamin ba malami ba ne ba wato jahili ba ne a ilimin hadisi malami ne to wannan gaga ba laifi domin dole malamin hadisi ba zai kawo hadisi kuma yana da matsala ya ja baki ya yi shuru ba ai zai tambihi ko? eh to gyaran shi ne tun da dai kun kasa shi dai ne wurin natikun ɗin wasamitun abin da yake daidai natikan wasamitan a kawo su da nasaba saboda dukkaninsu badali ne na wa'izai ne dukkansu an gane? to shi kuma badali wato ɗaya daga cikin attawabi'u to dole yana bin almubdalu minhu na fatar an gane tun da can an cewa izaini to dole a ce na tsikan kamar kayi tambaya mine ne wa izaini na tsikan samitan na tsikan samitan shi ne wa izaini wa izaini shi ne na tsikan samitan shi ne badalin to tunda can ya kawo shi bin nasbi bil ya'i ko tunda musanna ne niyabatan anil fathi li'annahu musanna to dole al badlu shi ma an yakuna mansuban ko ba haka ba to wannan shine to badali yana cikin karatun farko farko tunda at-tawabi cikin abin nan ma al marfu'at kaga ba amma kai al mansubatu ba bale al majrurat eh tunda nahawu abubuwa masu mahimmanci uku ne ai almarfu'at wanda da su ake farawa su ne farko farko in ka gaba ka shiga almansubat in ka gaba sannan ka shiga almajrurat wannan shi ne yana da kyau a wa nahawun nan sabis eh ai mai sabis nahawun naku yana yayi lo sosai kamar ina fahimta iya teori ne kawai kila sai an bude littafi za ku iya ganewa to kuma wannan kaga ai ba ilimi ba ne shi ilimi sai ka bude littafi a ba ilimi ba ne suran hoton ilimi ne ba haƙiƙatul ilimi ba ne hunaka farqun baina haƙiƙatul ilimi wa suratul ilimi akwai bambanci tsakanin hoto na ilimi da kuma haƙiƙanin madaran ilimi to da yawa wasu hoton ilimi an ka basu ba hakikanin ilimi ba eh wala Allah ba ku gane ba ko kamar yanzu a ɗauke ka hoto ai kai ɗin ne ko to amma da suran da kai ɗaya ne to shi ne bambancin wanda yake da haƙiƙatul ilmi da wanda yake da suratul ilmi ta guda wani game da tsakanin hotonka da kai akwai bambanci mai yawa ma ko wabil ijma'i lin iqadihi ala zalika malam yace kuma ijma'i ya tabbata cewa wajibi ne a bi alkitabu duk malamai sun yi ijma'i akan haka an gane yawwa in banda su waɗancan gulatul shi'a da mun kai ishara zuwa gare su da sun ka ce wai akwai wani abu sunan sa wai mushafu fatima suna suka wannan alkur'ani bai cika ba kaza da kaza da sauransu to amma dukkanin musulmi kakaf sun haɗu kan cewa dole ne a bi alkur'ani da ahalus sunnan su da yan bid'ansu kowa da kowa adillatu wujubi ittiba'i as-sunna eh adillatu ne ba adillati ba wannan jarrun kuskure ne inda bai kamata ya zamo hikaya ba tunda ce ya ce adillatu adillatu wujubi ittiba'i sunna dalilai da suke wajabta abi sunna وكذلك اتباع السنه هكا بن سنه يجب بالكتاب shi ma yana wajaba da alqur'ani saboda haka sunna ita ce almasdaru thani da an bace alqur'ani sai sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam dole ne ita ma abita shi ma wannan ijma'i ne na musulmi in banda wasu lalatattu jahilai da aka samu masu cewa su ba su yadda da sunna ba su wai iya abin da ƙur'ani ya zo da shi shi kaɗai za su yi aiki da shi waɗanda ake kira da 'yan ƙur'ani yun ko 'yan ƙalaƙato ko 'yan tatsi ne duk sunayensu ne waɗannan ɓatattu ne kuma jahilai ne ba su da ilimi an gane? ba su da ilimi ba yadda za a yi ka cewa za ka yi aiki da alkur'ani amma kuma wai ai ba ka yi da sunna ba to ƙur'anin ma ƙarya kake nusus nawa suka zo a ƙur'ani cewa abi manzon Allah hmm abi manzon Allah sannan ka ce a ƙur'anin ɗaya za a abin nan aiki da shi misali to dama abu biyu aka ɗorawa annabi isar da saƙon da kuma bayani ko ba haka ba wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim eh abu biyu aka ɗora mai ya faɗi ƙur'anin kuma ya bayani sai ka ce ka yadda da labazin amma baka yadda da bayaninsa ba kuma ya wai hawaye da ƙur'anin kake aiki to duk inda ɗan ƙala ƙato yake ka yi mai wannan tambaya ka ce mai shin manzon Allah ya yi bayanin alƙur'ani ƙarƙashin wannan aya ko bai yi ba tunda Allah ya ce litu bayyana linnas in ya ce ya yi sai ka ce to ina bayanin yake muna buƙatarsa ko ko ƙur'anin labazin ƙur'anin shine bayanin annabin to in haka ne kenan ina maganar Allah eh in ka ce alfazul qur'an wannan bakaken lafuzzan su din dai ne bayanin annabi to ina maganar Allah ita ku da Allah ya ce wa anzalna kaga kenan saukan masa aka yi ba nasa bane in kuma yayi bayanin to ina bayanin yake bai da wannan amsa bai da ita sai dai ya yaudare ka ya yi maka falsafa shi kenan ya kauce eh in ya ce annabi bai bayani ba ya karyata ƙura'ani ya yi ridda in kuma ya ce ya yi to ina bayanin yake yanzu muna da bukata tun da allah ya ce ya yi to muna da tabbacin cewa ɗin ya yi ko ba haka ba to ina yake shi fa dan kala katu aqidarsa kawai annabi zuwa kawai ya ce masa habai ga qur'ani ya tahiyati bai ce komai ba komai bai ce ba shi ba wannan shine aqidarsa ba kawai annabi yayi shiru shi kuma ya je ya haye kujera wai kuma tafsiri yake kuma yana bayani aran mai jami'a ya ya fassara ya yadda da shi yayi bayani amma bai yadda da bayanin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to ai kaga wannan jahilci rashin ilimi ne aran ma zai jami'a ya fassara da hausa ya yi bayani da sauransu shi ya yadda ya yi nashi amma bai yadda da na manzan Allah ba abinda aka ruwaito fi sahihil bukhari wa muslim musnadul imam ahmad da sauran littattafan sunna wai bai duk ƙarya ne amma shi nashi gaskiya ne yana son ya ce maka su al'imam al-bukhari makaryata ne amma wai kai ka yadda shi mai gaskiya ne cikin abin da yake fada tuka da walwala ke to da awa ce dama an gina ta ba ilimi shi yasa ba su da magabata duk wata tafiya ko da ta shirme ce inda an jingina ta da suna addini to za ka ga suna da magabata domin ban da wannan tafiyar ba su da alaƙa shi yasa ba su rubutu in kana son yanzu ka ɗauki littattafansu da suka bayyana aƙida su babu a to ba sai da komi ba sai ƙur'ani to ya isa ya rubutu ya hana ka kai da sahihul bukhari amma kuma ya ce rubuta littafi kuma kai kai da to shi yasa suke da matsala in ka je ka tsina shi mazhabar sadaba yanzu ma sun kasu kashi kashi hatta auren sallah wasu sun ce wato gaba ɗayan sallolin raka a biyu ake yi eh akwai wani can malamin su mai risala a kano shi a da sake nan duk sallah raka a biyu ake yi su kuma sauran sun ce a'a su kuma sauran sun ce akwai mai raka a hudu akwai mai biyu babu mai uku to ai shi na naka sun in nuna muku tafiyan ba ta ilimi ba ce shi an dalilin wannan bayanin a gane shi an dalilin wannan ai irin wannan bayanin ba sa yin shi bai da jama'a a gane a aikace suke yin shi wasu abubuwa aikace suke su amma ba sa iya faɗansu saboda in sun faɗe su aka yi musu tambaya ba su da amsa ba su da amsa kuma shi ba wai hadisi ba duk wani littafi ho shi bai da shi ba bai da littattafan fiqihu ba bai da littattafan tafsiri ba bai da littattafan larabci ba da komi eh amma kuma yana tafsiri sai kaga ya kawo matsalan nahawu ya kawo shiriri ta ne kawai jahilci ne ba su da magabata ba su da wani asal min usulil ilmi da suke tafiya a kan shi ba su da shi sau da haka duk wanda ha gani cikin wannan tafiya magana ta gaskiya akwai matsala alamu na nuna hankali ma cikakke bai da shi hita batun ma karatu hankali ma da Allah yake ba mutum sadaka to bai da shi Allah ya sauwaka
wai su suna rafi ne da duk wani abu da ya ci karo da ƙar'ani duk hadisin da ya ci karo da ƙar'ani shi ne suke yankari a ƙarya suke daga baya ba ƙarya suke yi to ka taɓa jin sun ce hadisi kaza da kaza sun yadda da shi kaga ƙarya suke yi kenan munafunci ne in har da gaske ne to su faɗi hadisan da ba su ci karo da alƙur'ani ba su gaya wa duniya sun yadda da su su faɗa ai ba za su faɗa ba ba za su faɗa ba malam sun taɓa iske malam nura don masallaci suna wannan magana duk ya wace su gaba ɗai ba su dawo ba
ai ta eh wannan masallacin na eh sun tunkare shi oh don su ja ra'ayi ne ko Allah ya sawar ya wace su an ce suna nan suna bin ra'ayoyin mutane har kuɗaɗe suna ba matasa don su jayo shi an ga ustazu dama dai ga shi babu karatun kuma ga talauci sai a ɗan- a ɗan ba shi jari haka ko na miliyan goma shi kenan shi ya ji Eh, sai a kwana biyu ɗaya yana yana yana zagin alimamul bukari suna nan suna nan abuja kano duk sun jajja matasa haka allah ya sawaka to yajibu bil kitabi qala ta'ala allah ya ce wato yana wajaba da littafin allah saboda allah ya ce wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu abinda annabi ya baku na ganima to ku karba wa ma nahakum anhu abinda kuma ya hana ku bai baku ba to fantahu ku hadu Mm. to wannan aya malamai suka ce duk da tana magana ne kan ganima ko alfai'u da annabi sallallahu alaihi wasallama yake rabawa ya ba wasu da sauransu to Allah ya ce abinda ya ba ku ku karba abinda ya hana ku kuma ku hannu kar ku koma gefe kuna karaman magana to amma kuma ta shafi addini gaba daya duk abinda annabi ya ba ku a matsayin addini to ku karba abinda ya hana ku kuma to sai ku hannu ina fatar an gane yawwa shi yasa an ga ce a taku ba ana nufin ya zo muku da shi ba da haka ne sai dai a ce a taku akwai bambanci tsakanin ata da ata ba guda ba ne ata ya zo ata kuma mm, ya bada shi ne bambanci an gane? ta aya ba tana ce abinda annabi ya ba abin nan ya zo muku da shi ba to da haka dai sai dai a ce wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu abinda annabi ya ba ku eh ko ya zo muku da shi to ku karba eh to amma da yake kun san qur'ani yana da hikima asali ayin tana magana ne akan rabon fai'u ganimar da aka samu ba tare da yaki ba da annabi yake rarraba masa bai da qur'ani yayi bayani ga yadda za a yi ga yadda za a yi da sauransu to shine sai Allah ya amfani da wannan lafazin saboda in an yi amfani da wama atakum to sai a saba ma asalin abin da ayat take magana a kansa ina fatar an gane tunda ana magana ne akan rabo abawa ne abawa ne abawa ne an gane bayarwa kenan ba ana maganan ne ya zo da wani abu ya bayar ba to shi yasa sai aka yi amfani da ata din saboda shi yake munasaba da asalin abin da ita ayat take magana a kansa na qismatul fai'i din to amma shine da in an zo kawai sai a kalli waccan fuskar sai a ci din abin da annabin din ya zo muku da shi duba da ba wai ayan ta takaita a iya qismatul fai'i bane a'a ta shafi duk wani abu na addini duk abin da ya shafi addini to shi ma matsayin bayarwa ne tunda dama sai ya faɗa sahabbai sun karɓa sannan ya zo gare mu to shi ma kaga matsayin bayarwa ne tuna wannan tambihi ne saboda mafi yawa za ka ga haka ake fassarawa abinda annabi ya zo to in ka haɗu da ɗan ƙur'ani zai maka gyara zai ce ai baka san larabci ba ai ata bai zuwa da ma'anar bayarwa abin nan zuwa sai dai ma'anar bayarwa to a kula da wannan amma kuma sai ka gaya masa ai al'ibratu dama bi umumin labzi labi khususi ba wai iya lafazin fai'u za a takaita ayan a kansa ba a ce ba maganan sallah ba maganan azumi ba maganan aƙida ba a aya amma ce to shi yasa Sheikh Usman da yake shi malami ne sai ya kawo ta anan duk da ba yana magana ne akan annabi ya bada kaza ko bai bada ba sai kawo ta da ma'anar abin da annabi ya zo da shi saboda ayin ita ma tana magana a kansa to wannan sai kayi zurfi a arbiya kake iya fahimta waɗannan abubuwa wabis sunnati qala sallallahu alaihi wasallam ya zo kuma a sunna annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce alaikum bi sunnati ina umurtar ku ku yi riko da sunnata wa sunnatul khulafa'i da sunna khalifofi na min ba'adi bayana addu alaiha bin nawajiz wato ku sa haƙoranku ku cije wannan sunna ɗin wannan kinaya ce akan shiddatul li'tina ibiha ma'ana ku kula da sunnata da kuma sunnan khalifofi na wanda wannan ya zo min hadisi al'irbad ibn sariya yauwa fi jami'ar tirmidhi wa sunan abi dawud da sauran littattafai hadisi ne sahihi iyakun wa muhdasatil umuri tudu yana abin nan fa inna kulla muhdasatin bid'a to shine ne shi ma kaga annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'i min ba'di ko to wannan wa sunnatul khulafa'i min ba'di malamai suka ce wasu suka ce ba wai ana nufin sunnar su daban sunnar annabi daban ba a wannan kawai annabi karfafawa ne yayi sunna tashi ɗin ita ce sunnar su alkhulafa ɗin ba wata sunna gare su tasu mustaƙilla a kan ta annabi ba a gane? yawwa annabi dai ya faɗe su ne saboda ya zamo ko da baya duniya to ya zamo su ma suna daga cikin ma'auni tunda su ne suka fi kowa kusanci da shi to shi yasa sai ya kawo su amma sunna su ɗin sunna sai yake nufi domin ba inda su suka kirkiro su sunnoni a matsayin nasu ne na kansu addini saboda su ai ba aiko su ba dalibai ne nashi sallallahu alaihi wasallam to wannan yana mana ishara ne cewa sunnar tasa mu rike ta mu yi aiki da ita mu fahimce ta yadda su alkhulafa din suka abun nan wasu kuma malamai suka ce ana nufin abin da suka yi ijima'i a kansa abubakar da umar da usman da ali abinda suka yi ijima'i a kansa to shi ma ya zama sunna in ka same shi to shi ma ka riƙe shi ka yi aiki da shi ka ba shi kulawa to shi ma wasu daga cikin malamai sun yi wannan taujihi ɗin an gane? to wannan shi ne amma ba wai ana nufin sunnarsu ba daga cikin wanda ya wannan tambihin akwai abu muhammad ibn hazmin zahiri rahimahullahu ta'ala a littafin sa al-ihkam to ya wannan tambihi cewa ba wai ana nufin wata sunna gare su tasu ta kansu mustaƙilla an sunnata rasulullahi sallallahu alaihi sallama ba an gane wannan to shi yasa ai da yazo sai ce abdu alaiha wanda haɗe yana koma gabi sunnarsa to kaga kenan sunnar da ya jingina musu tashi ɗin ce eh tashi ce eh wabil ijma'i lin iqadihi lin iqadihi ala zalika haka kuma ijma'i na malamai ya haɗu kan cewa wajibi ne a bi sunna eh in banda su waɗancan lalatattu masu da alƙur'ani zallatu su kaɗai ne suka fanɗare amma duk sauran hatta 'yan bidiyo'in zaka ga su ma suna aiki da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama duk da wasu su su karyata wasu su yadda da wasu amma dai a ce jumlatan kwata-kwata ba a yadda da sunnar ma'aiki ba to sai su waɗannan 'yan ƙur'aniyun ɗin su da wannan akwai sauran lokaci? ba shi duk tambaye ka ba ni ai ban san eh tambaya da ba amsa da ba a to shi kenan za mu iya kwana a nan wani darasin sai a tashi a dillatu wujubit tiba'il ijma' za a yi bayani akan cewa shi ma ijma'i wajibi ne a bishi saboda shi ma yana dan bukatar dan taurihi da sauransu da muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafi subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah to na'am